المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لن يتي وهي مسألة اختلف الناس فيها هل يمكن اكتساب الأخلاق هل يمكن اكتساب الأخلاق أم لا يمكن اكتسابها yace wannan matsala ce da mutane suka yi sabani a kanta wato shin zai yiwu mutum ya tsuruci kyawawan ɗabi'u wato ya nema wa kansa kyawawan ɗabi'u ko ko ba zai yiwu nema ma kansa ba wato ɗabi'u al-akhlaq bi sifa amma ba wai sai kyawawa ba ko da munana ne zai iya nema wa kansa wasu ɗabi'u wanda ba yi da su faƙala ta'ifatun sai wata ƙungiya ta malamai ta masana sai suka ce alkhuluku kal khalqi zahiri la yumkinu iktisabu wahidin minhuma ita ɗabi'a kamar halitta ce ta zahiri ba yadda za a yi mutum ya nema wa kansa ɗaya daga cikinsu ko ya nema wa kansa halittar zahiri wadda ba haka yake ba ko ya nema wa kansa ɗabi'arsa wadda ba tashi ba da haka yadda ake aka halicci mutum mai tsawo ne ko gajere ne fari ne ko baki ne wannan halittar haka take ba ta canza ba ko da ya je ya yi wasu dabaru za a gane shi jama dai kai da ba haka ke ba ko zai masu bilicin su ne baki wulif sai je bilicin je kun haɗu baki yau kun haɗu kuma ka gaishe fari gasa sai ka ce amma da amma ba haka ke ba ko ba zai ɓoye ba ɗabi'arsa ta farko za ta tona masa asiri to wasu ka ce to haka ɗabi'a take ba ta canzawa yadda mutum yake to ko ina aka ko aka ko aka kai aka komo haka yake ba zai canza ba mutumin kirki mutumin kirki ne a ko'ina yake mutumin banza mutumin banza zai ci gaba da zama haka haka suka ce ba zai canza ba in ma ya yi ƙoƙarin canzawa ce kamar gini ne a kan rairayi ko a kan yashi da ruwa ya zo zai faɗi saboda ba mahallinsa ba ne ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annasu ma'adin ka ma'adin zahabi والفدة خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا الناس معادن كمعادن الذهب والفضة النبي يقول متاني معدنين كبر معدنان زيناريا دا أزرفا خيارهم في الجاهلية سوى معدنين زيناريا وعند أكي حقا زيناريا دا أزرفا aka haƙo abubuwa daban-daban aka haƙo zinari a haƙo azurfa a haƙo wani baƙin ƙarfe a haƙo to haka mutane suke daban-daban daban-daban suke Allah ya su daban-daban daban-daban a ɗabi'unsu khiyaruhum fil jahiliya zababbun su lokacin jahiliya kafin zuwa musulunci yace khiyaruhum fil islam su din ne dai zababbun su a musulunci idza faqahu in sun yi in sun yi ilimi wato ilimin nan zai ƙara fito da ma'adaninsu mai kyau da suke da shi wanda za a fito da gwal duk kura duk abin da ya lullube shi a sa shi a cikin ruwa a wanke shi a sai ga hasken shi ya fito to haka musulunci yake mai da su amma daman asalinsu haka yake ko da ko a jahiliya suke to suka shigo musulunci wannan ɗabi'ar tasu mai kyau sai ta za ta bayyana a cikin musulunci dan dama haka take tun a farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum Allah ya rarraba muku ɗabi'unku kamar yadda ya raba muku arzikinku kamar yadda kowane mutum yana cin kasansa na arzikinsa da Allah ya kasa masa to haka nan ɗabi'unsa ma su ma kowanne yana cin kasansa ne zaka suka ce Allah subhanahu wata'ala ya mutane akwai ɗabi'u da daman da su yake halittarsu ɗabi'ar fushi misali ɗabi'ar tsoro ɗabi'ar tsoro ɗabi'ar fushi ɗabi'ar rowa ɗabi'ar kyauta ɗabi'ar sirramuwa an yi masa ba daidai ba irin waɗanda ɗabi'u ne waɗanda suke fitriya daman can yana da su an fahimta za ka suka ce ba za ta canza ba in ma ta canza to ba canji ne na wato daga tushe ba canji ne sama-sama ɗan abu ƙanƙani zai da da shi yadda yake mai fushi ne amma yake ta danna zuciyarsa don ya zama ya haƙuri wata rana in ya ɓarke sai ka ga ina ya da yadda yake abin nan kama ƙalar sha'ir ci kamar da mawaƙi ya ce yuradu min alƙalbi lisiyanukum wa ta'abat tiba'u ala naqili ana son zuciyarmu ta manta da ku amma ɗabi'a ɗabi'ar da mutum ke da ita ta hana mai son canza ta ya iya yin wani abu ta hana shi an naƙil shi da wanda yake so canza daga wani yanayi zuwa min halin ila halin to ɗabi'unsa sun kasa barin shi ya canza ma'ana muna son ku soyayya nan ta riga ta zama ɗabi'ar mu a zuciyar mu ba ma tare da ku yanzu so ake sai mun manta da ku amma abin ya zama mana ɗabi'a ba ta yadda za a iya miji canzawa soyayyar ku tana ɗan a cikin zuciyar mu shi da abin da yake faɗa kaga shi ana yana nuna cewa soyayyar su tana zama ɗabi'a to ba ta canza ba ma'ana a falsafar sa ɗabi'a ba ta canzawa ko ya aka so a canza ta ba za ta canzu ba ya ayyuhal mutahalli ghayra shimatihi inna at-takhalluqa ya'ti dunahu al-khuluq ah wannan shi ma wani ne a cikin nashi waken yake cewa ya ayyuhal mutahalli ghayra shimatihi ya kai wanda kake ƙoƙarin ka yi ado da ɗabi'ar da ba taka ba ka yi ado da ɗabi'ar da ba inda takhalluka lalle a takhalluk shi ne ƙoƙarin ka ɗabi'antu da ɗabi'ar da ba taka ba ya tidunahu ai alkhuluku ai ya tiduna alkhuluk ba ta yadda za a yi ta zama daidai da ɗabi'ar da take ɗabi'ar ka ce ta asali ko da ka yi ƙoƙarin ka ɗabi'antu da ita to ba za ka iya ba وقال الآخر ونيتي فضح التطبع شيمة المطبوع شيمة المطبوع حال المطبوع wanda yake mai wata ɗabi'a halinsa yana tona masa asiri akan abin da yake ƙoƙarin ya ɗabi'antu da shi da ba halinsa ba nan ya yi dabtin tatabbu'u shi matallaba tatabbu'u ba shi ne shi mace ɗabi'arsa ce ta asali ita ce ta yi ƙoƙarin tona masa asirinsa cewa anan takallufi yake cewa anan yana matsawa kansa ne amma ba ɗabi'arsa bace qalu wa qad faraga Allahu subhanahu min al-khalqi wal khuluqi wal rizqi wal ajal suka ce Allah ya gama komai ya gama halitta ya halicce ka ga yadda ya tsara halittar ka haka Allah yake son ka haka yayi ka fi ayi suratin ma sha'a rakkabak haka ya ga dama yayi ka to haka nan wal khuluq dabi'u ma haka ya riga ya raba ya ba kowa iya nashi wal rizq haka nan arziki ma wal ajal haka nan ajali wato iya gurgudan shekarun da zai yi a duniya ko lokacin da zai rayu a duniya suka ce to yadda waɗannan abubuwan suke kaso ne daga Allah ya riga ya kasa to haka dabi'u ba sa canzawa wannan ra'ayin wasu ne da kuma hujjojinsu cewa dabi'u ba sa canzawa yadda suke haka suke ko mutum ya yi ƙoƙarin ya canza ɗabi'arsa ba zai aje ko ina ba wani abin da ya zo wata guguwar sai kaga ya koma asalinsa ba zai iya zama ya dawo mai ɗabi'a wata wadda take guda ɗaya ba ta canza ba wa qala ta'ifatun ukhra amma wasu ƙungiyar ta malamai masana sai suka ce bal a'a maganar ba haka take ba yumkin iktisabul khuluqi yana yiwa ka tsururci wata dabi'a ka nemi wata dabi'a ka samu kama yuktasabul aqlu wal hilm wal jud was sakha wal shaja'a kamar yadda zaka iya samarwa da kanka hankali ko ka samarwa da kanka hakuri ko kyauta ko bayarwa ko shaja'a zarumta suka ce wal wujudu shahidun bizalika kace abin da yake faruwa a rayuwar yau da gobe ya tabbatar da haka wanda zaka same shi a san da ka san shi ga yadda yake amma bayan wasu shekaru in ka ganshi ko aka rika baka labari sai ka ji kamar ba shi ba wani din nan sani kaza kaza wallahi kuwa ta ya canza wani ɗin da na sani duk inda ya zauna sai an yi fitina ban taɓa zama guri aka tashi lafiya ba ce ina yanzu ai shi ake zuwa ma yana wa mutane sulhu shi ɗin aka ce wallahi shi ba wani ɗin da na sani banda kakaci da rashin mutunci ba abin da ce ina yanzu babban limami ne a garinsu ilimi yake bayarwa in ka je majalisinsa kaman ba shi ba wallahi shi ɗin wallahi shi ɗin ya canza suka ce alwujudu shahidun bizalika abinda yake faruwa aka gani a ido ai ya tabbatar da haka saboda haka dan adam zai taso baya da wasu abubuwa a hankali a hankali ya rika koyan su Allahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun da haka ba ku san komai ba haka suka zo duniya a hankali a hankali sai Allah ya ba ku kafofi waɗanda da su ne za ku rika samun abubuwa kaɗan kaɗan kaɗan yaro tun daga zuwansa duniya zai rika koyan abubuwa daga iyayensa daga yayyensa daga abinan sa'anninsa abokansa haka haka haka duwar abin da da bai iya ba sai iya shi shi ke zama masa jiki wani sai iya sai zama jiki ashe kenan ɗabi'a tana iya canza abin nan yanayi na shekaru suna iya canza mutum hankalinsa ba cikakke ba amma yau da gobe sai ka ga hankalinsa yana ta ƙara cika hankalinsa lokacin da bai yi ilimi ba daban da hankalinsa bayan ya yi ilimi bayan ya yi ilimi ya yi karatu ya san abin da ya dace da shi a rayuwarsa abin da za ka ga yana yi ya saba da abin da ka san yana yi a baya kafin ya yi ilimi kaga hankalinsa ma yana haɓaka yana ƙaruwa yana buɗewa yana hango abubuwan da da ba iya hango su yana gane abin da da ba iya gane shi to haka dukkan wata ɗabi'a za ta iya canzawa yayin da mutum ya sa kansa yayin da mutum ya sa kansa ya yarda cewa zai canza tun yana abin da wahala har ya dawo ya iya abin shi yasa annabi yace wa innamal hilm bit tahallum wa innamal ilm bit ana koyo ta hanyar ana ilimi ta hanyar koyo haka da ana sama masu hakuri ta hanyar koyon hakuri shi ma sauraka akwai abin da mutum zai kasance a da amma da kasance ce abin da dabi'u so da ki da fushi duk dabi'a ce akwai wanda ka tsane shi a rayuwa amma wata rana ka ji ba wanda kake so irinsa dabi'ar ƙinsa ta canza daga ƙiyayya ta kuma kuma soyayya amur ibn al'as amur ibn al'as kafin ya musulunta lokacin da ya zo rasuwa yake ga yayansa ya ce kafin in musulunta a duniya ba wanda na ƙi jinin mai ido bi da shi irin ma'aiki muhammad sallallahu alaihi na tsane shi ya ce amma da na musulunta ba mutumin da nake so a duniya in kalla irinsa amma saboda haibarsa da kwarjininsa ba na iya daga kai in kalle shi yana nuna masa irin kwarjinin da annabi yake masa shi kafin musulunta ta ba wanda na jini a duniya ka masa amma da na musulunta ba wanda nake so in daga kai in kalla in ji daɗi ka masa amma haibarsa da cika fuskarsa da kwarjininsa ba ta iya sa in haɗa ido da shi ba ta bari in haɗa ido da shi to kaga a da yadda yake da kuma yadda ya koma sumamata ibn uthal lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka fita samame aka kamo shi shugaba ne na kabilar bani hanifa aka kamo shi aka zo aka daure shi a masallaci annabi yasa aka daure shi a dirkan masallaci kullum annabi yakan je ya same shi a gurin da aka tsare shi ya ce ya kake ya ce in ka kashe ni ka kashe wanda jini dama ya race da shi mana ka kashe wanda yake adawa da kai ya cancanci kisa amma in ka yi min afuwa to ka yi ma wanda ya dace haka annabi ya ta masa har kwana uku daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce a sake shi aka sake shi sai kalmar shahada ce bai lokaci bai baka musulunta sai ya musulunta shi da kansa yake cewa kafin a kawo shi wannan gurin ba mutumin da ya ƙi jini ya tsana ya gani kamar manzo Allah amma yanzu duk duniya ba wanda yake ji yana son su kamar sa ɗabi'a ce ta canza ta canza saboda wani dalili me yasa ake cewa ka a zauna cikin miyagun mutane a zauna cikin mutanen kirki saboda me saboda na san ɗabi'a da take nasu in kana cikin mutanen kirki to abinda suke dauke da shi ne kyawawan ɗabi'u za su rika maka nasu annabi ya sifanta jalisu salih kamar wanda yake zaune da mai sai da turare ko dai ya san maka ko ka ji kanshin ko kuma eh ko ya baka kyauta ko ka saya ma'ana dai sai ka amfana da shi ko ka saya ko ya san maka ko ka ji ƙanshin ma'ana za ka amfana da shi hakanan wanda yake jalisu salih kamar jalisu sahibul kir kamar wanda yake zaune da wato makirin da yake ziga-zigi ya ce in ma dai ya ƙona ka in ma dai ka ji warin abin da yake ƙonawa sauraka sai ya cutar da kai shi sa Allah ce annabi fasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati ad dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata Allah ce wa annabi ya hakurkurar da kansa da zama cikin mutanen kirki wanda suke bautar Allah dare da rana zama zama cikin su akwai alheri hakanan zama cikin mutanen banza yakan yi tasiri ga mutum ko ya tasiri a kansa ya ɗau ɗabi'ar da ba tashi ba ko ya tasiri a kansa wajen ya kasa barin mummunar ɗabi'ar da yake da ita mutumin da ya kashe rai 99 ya je neman fatawar zai tuba ko ba zai tuba ba aka nura masa wani mai ibada zalla amma ba ilimi ya ce masa ai ina ka kashe tara ina kuma kake da tuba ai ba magana tuba sai ya karasa da shi ɗari ya cike ɗari da shi tun da dai ba zai toto mai zai sa a yi ta lissafin a kariye da tara da tara ƙara a ce ɗari kawai a wannan bai sa ya fi dare bai sake cewa a nuna masa wanda kowa ilimi aka nuna masa malami ya yi sa'a da ya tashi ya ce shi gashi gashi gashi gashi abin da ya kashe rai ɗari zai iya tuba ce mai zai hana ka tuba waye zai shiga tsakaninka da rahamar Allah ce amma ina maka da siha ka je gari kaza ka zauna a can cikinsu akwai mutanen da suke bautar Allah a garin ka zauna da su da yasa ya ce ya bar garin saboda wannan barin wannan bi'ar wannan wato al'ummar da yake zaune a cikinta wanda aka zira aka sa masa ido ya dinga kisa ya dinga kisa har ya kai ɗari ba iya hana shi ba iya dakatar da shi ba wani al'umma ba al'umma ba ce ne kamata ya ci gaba da zama a cikinta ba su taimaka masa ya tuba ba kuma sannan in ya zauna a cikinsa ko ya tuba sai sun tunzura shi ya kuma yin kisa ya tuba amma ana nuna shi ana cewa ga makashin nan ga makashin nan wata rana sai ya kuma yin amma in ya je inda ba a san shi ba kuma ya je gurin mutanen kirki ya je yana bautar Allah duk za su so shi wanda zai taimaka masa tuban sai zarce to ashe kaga bi'a wato mahalli da inda mutum yake rayuwa duk yana da tasiri wajen ɗabi'u ɗabi'antuwarsa da kyakkyawar ɗabi'a ko ɗabi'antuwarsa da da da da mummunar ɗabi'a saboda ka cewa ba za a iya samun canjin ɗabi'a ba kamar yadda ba za a iya canza halitta ba wannan ba magana ce wacce take da ƙarfi ta fuskar ilimi ba to shine malai yake cewa qala ta'ifatun ukhra bal yumkinu iktisabu al-khuluqi kama yuktasabu al-aql wal-hilm wal-jud was-sakha' wash-shaja'a wal-wujud shahidun bidhalika qalu masu wannan magana suka ce wal muzawalatu tu'ti al-malakat yau da gobe tana sawa abu ya zama jiki komai kake yin shi yau kai shi yau kai shi gobe kai shi gobe zai zama jiki wa ma'ana haza anna man zawala shay'an wanda duk yake yin abu wa atadahu ya saba da shi wa tamarrana alaihi ya horar da kansa akan abun nan sara malakatan lahu wa sajiyatan wa tabi'a zai zama masa hali zai zama masa jiki zai zama masa dabi'a qalu wal awa'id tanqulu tanqulu tabai al'ada wato abinda zaka rika maimaita shi kai yau kai gobe shine al'awaid ya'ti wa ya'ud wa ya'ud abinda kai yau kai gobe kai jibi yana canza dabi'u fala yazalu al'abdu yatakallafu tasabbur hatta yasira as-sabru lahu sajiya bawa ba zai gushe ba yana matsawa kansa koyan hakuri har hakuri ya zama masa jiki kama annahu la yazalu yatakallafu al-hilm kamar yadda ba zai gushe ba yana matsawa kansa koyan juriya walwaqar da nutsuwa wa sakina da nutsuwa wa thabat da tabbatuwa da kafiya akan akan gaskiya hatta tasira lahu akhlaqan bi manzilati tabai har su zama masa halaye kamar dabi'a yana daga cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin abin nan addu'arsa ta ta iftitahi salatin layl buɗe sallar dare Allahumma hdini li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa ant Nabi sallallahu alaihi wasallam yake ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga mafi kyan dabi'u mafi kyan halaye babu wanda ke shiryar da wani zuwa ga mafi kyan halaye sai kai ka kautar da ni daga miyagun halaye babu mai iya kautarwa daga miyagun halaye sai kai wato ashe kenan ana iya roƙon Allah ya ba da kyawawan halaye kamar yadda za a iya roƙonsa ya raba ka da munanan halaye ashe kenan za su canza inda wanda yake da halayya kyakkyawa ba za ta canza ba ba zai buƙaci roƙon Allah ya kawar masa da ke munanan halaye tunda nan ba sa canza wanda yake da mummunar halayyar da ba za ta canza ba ba zai buƙaci sai addu'a kuma ya ce Allah ya shirye da shi zuwa ga kyawawan halaye ba duk waɗannan dalilai ne da suke nuna cewa abin a hannun Allah yake kuma yakan yi wa bawa gamdakatar kaga ya abin nan sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin mutanen da suke da sanyi yana da sanyi shi yasa ko karatun alkur'ani yake cikin hawaye cikin kuka yake yinsa lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam lafiya ya ce wa matansa muru ababakrin falisalli bin nas ya ce wa jama'a cewa umarci abubakar yayi sallah ga mutane aisha yar saki ce rasulullah inna ababakar rajulun asif mutum ne mai yawan damuwa in yana karatun alkur'ani abubuwan da yake ji Allah yana faɗa yakan sa shi shiga damuwa in ya tsaya a inda kake tsayawa yayin mutane sallah domin mutane ko karatun sa ba su ji ba saboda cikin kuka zai ta yinsa sai ce ko marce shi yayin sallah ko marce shi yayin sallah haka ɗabi'ar sa take yana da sanyin zuciya yana da sanyin zuciya lokacin da aka kamo asra asra badr fursunonin yakin badar lokacin da aka kamo su annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawara da Abubakar ya shawara da Umar akan yaya za a yi da su ashe an kamo manyan manyan kafirai wanda sun cutar da mu sun kashe musulmi sun sun azabtar da su ga su yanzu sun shigo hannu ya zame da su sai na Abubakar ya ce ɗan uwanka ne don haka ina ga a karɓi fansa daga hannunsu a sake su aka tambaye sai na Umar ya ce a'a ai kawai kowa ka hada shi dan uwansa ya fille masa kai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda zuciyarsa ta tausayi sai ya karkata zuwa ga ra'ayin abubakar radiyallahu ta'ala amma Allah ya saukar da fadar sa ba kana lin nabi la kana lin an yakuna lahu asra hatta yasqila fil ard turiduna arad ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum adhabun azim ce bayyawa tsayewa annabi ba ka da kulahu asara zanto yana da ribatattun yaƙi har sai ya an yi jina-jina tukunna ba daga kama su ba shi kira a sake su a a yi jina-jina tukunna a rabu kare jiri biji jiri ba wuce yake cewa Allah ce kuna son wani abu na duniya Allah kuma lahira yake nufi ce ba don abin da ya gabata na hukuncin Allah ba lamassakum fima akhadtum azabun azim da azaba mai radadi ta same ku ta same ku akan abin da kuka karba na fansa haka annabi sallallahu alaihi wasallam zauna yana ta kuka shi da sayyidina abubakar ta shi da sayyidina umar afuwa shi da sayyidina abubakar shahid dabi'ar sayyidina abubakar dabi'a ce mai mai taushi amma ka duba bayan ya zama khalifa sai zama na umar din shi ya fi laushi sai Allah ya canza su sai shi wanda ya kowa mai laushi wanda ya kowa sai zama na zai fita jeshi usama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla rundunar da za ta je ta yaki rumawa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kafin azartar da wannan rundunar wato kafin ta kama hanya ta tafi sai na abubakar ya zama khalifa ga rundunar na a bakin gari za su fita ba su fita ba a lokacin aka samu wasu daga cikin wasu ƙauyuka suka ce sun yi ridda su daman suna musulunci saboda annabi to tunda babu shi me zai sa su ci gaba da zama musulmi wasu suka ce ba su ba da zakka ba su daman annabi suke bawa da haka yanzu ba wanda za su ba zakkar su fitintunu dai suka yi ta kunno kai ga wannan runduna cike da manyan sahabbai kuma an ce za a tafi yakin romawa saboda haka mutane suka ji tsoro kada a dade a bar madina waɗannan ƙauyayen da suke gefen madina da suka yi ridda su kawo farmaki duk su kashe musulmi su kashe maza da mata a madina saboda haka wasu suka ba da shawara cewa a dakatar da tura wannan rundunar a bari a ga yadda yanayi zai kai a lokacin sai na abubakar ya jajirce ce wallahi sai ya tura su ya kafe duk da wannan laushin nashi amma ya ki laushi a nan haka nan lokacin da aka yi waɗanda suka yi ridda da wanda suka hana zakka ya ce zai yaƙe su sai na umar ne yake cewa ya za ka yaƙi wanda ya ce la'ila illallah kawai zakka ya hana ya za ka yaƙe shi kaga shi yake lausa sawa shi ko wanda shi yake ya kafi ya ce wallahi ko ‘yar ƙaramar dabba ce suke ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin yana da yanzu suka hana sai na yaƙe su a kanta don kuwa sai na yaƙi wanda ya raba tsakanin sallah da zakka Allah haɗa su yayi a kai musu salata wa atu zakata ce za su yi sallah ba su zakka ba sai na yake su kuma haka sai da yi haka to ashe kaga ɗabi'a ta kan canza saboda wani ne sai na umar lokacin da ya zama khalifa sai ya laushi yana magana wani na cewa ba haka ba ne ya ce yayin eh tsohuwa ta zo ta gaya masa wannan ya zo ya gaya masa kowa yana iya gaya masa kamar ba shi ba Allah ya sa ya dawo kuma ya yi laushi to haka haka ɗabi'a haka abubuwa suke iya canza mutane ko dai mahalli ko wani yanayi da zai zo ya shiga wanda da baka san shi aka ba amma yanzu wani ya zo ya haɗu da wani abun kuma sai ka ga ya ƙoza shi ya juya shi ya murza shi sai ga ya canza ya zama wani abu daban to shine malam yace qalu wa qad ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala fil insani quwwatal qabul wat ta'allum wat tahayyu' lil kamal Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya dan adam yana iya karbar abu yana iya koyar abu yana iya shirya wato yana karɓar wato tahayyu yana iya shiryuwa zuwa ga abin da yake kamala Allah haka ya dan adam da kadan kadan kadan ana bashi yana karɓa ana koya masa yana koyo ana nuna masa hanyar da zai samu kamala kuma yana nufarta yana samunta haka dan adam yake tun daga halittarsa har zuwa mutuwarsa to kaga in haka ne me zai sa ɗabi'unsa ma ba za su iya canza daga yanayi zuwa wani yanayi ba abin da zai hana ba abin da zai hana tun akan samu wani matsoraci a rayuwarsa matsoraci ne amma a yi wani irin abu ya zo ya faru a rayuwarsa sai kuma ya cire masa tsoron daga ran nan ya cire masa tsoro da yana da tsoron tsiya duk wani abu sai tsorata shi amma da da wani abu ya zo ya faru a rayuwarsa wanda bai taɓa tsammaninsa ba kuma ya ga yadda ya zo ya fita lafiya to sai cire masa tsoro ce ashe daman mutuwan nan fa in Allah bai rubuta maka ita ba ko wani ba sarake ne a nan namu arewa lokacin da aka shirya zuwa a kashe shi aka tura wasu daga cikin sojoji aka tura gidansa suka je tun wajen karfe uku na dare suke harba harba har asuba shi kadai su sojan shida suna harbi yana harbi da safe sai da cika bokiti da kwansan harsashi a tsakar gidansa a kashe masa mai gadi a kashe masa direban shi kadai ya zauna ya tunkari waɗannan sojojin suna yi yana yi amma ya ga ya kubuta har gari ya waya sai a kira sallah asuba sannan suka barci ba abin da ya same shi ce to tun daga wannan lokacin na daina jin tsoron mutuwa tun daga lokacin saboda na tabbatar da cewa wanda duk ajalinsa bai yi ba to duk yadda za a yi ba abin da zai iya mai kai shi lahira sai ya cika ajalinsa da ce dan tsakon da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shahu sai ya yi shararsa to kaga idan da ba haka yake ba wani yanayi ya zo wanda ya sa ya canza shi daga ɗabi'arsa zuwa wata ɗabi'a ta daban to irin wannan da yawa ta kan faru wani abu wani mawkifi wani abu zai gani ya faru a gabansa nan da nan ya canza masa tunani ya ga ba haka ya dace ya rayu ba ya kamata ya zama mai kaza ya zama mai kaza da mai ruwa ne ya dawo ya zama mai kyauta to shine anan malam cikin abin da yake hikaitowa suna faɗa cewa ɗan adam yana da ɗabi'a wato Allah subhanahu wataala shi ya sa masa kuwa ta ta'allum yana iya koya yana iya karba yana iya shiriwa zuwa ga kamala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wancan hadisin yace khiyaruhum fil fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza faqahu me yasa yace idza faqahu saboda ya nuna cewa za su iya karɓar karatu tunda suna da wato harsashi mai ƙarfi na kyawawan ɗabi'u wannan suka yi ilimi suka san musulunci to sai sun fi kowa zama zababu me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wanda ya fi kowa karamci wanda ya fi kowa akramun nas sahabbai suka ce annabi yusuf shi ne nabiyun ibnu nabiyun ibnu nabiyun ibnu nabi annabi dan annabi karimun ibnu karim ibnu karim annabi ne dan annabi dan annabi dan annabi wato shi annabi babansa annabi kakansa annabi kakan babansa annabi يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم saboda haka salsalarsa gaba ɗaya annabawa ne su su uku shi da hudu to kaga wannan a dole ya gaji karamci dole ya gaji kyawawan halaye dole ya gaji ɗabi'u masu kyau ya biyo ta wannan salsalar wanda yake nuna maka yanayi da wuri da tarbiya da mutum zai samu duk suna da alaka wajen su canza masa ɗabi'arsa suna da alaka hatta ga aƙida wannan da muke ta koyarwa wanda zai tashi gidansu da sunna komai sunna komai karantarwa sunna zai tashi dan sunna wanda ya tashi gidansa bid'a komai bid'a maza bid'a mata bid'a yara bid'a manya bid'a tsofaffi bid'a kowa bid'a me ya mamaki dan shi ma ya bida ba kai mamaki ba mamakin ka a ce shi kuma ya sunna kai ka san ku daga ina ka san ku gidansu ka san ku gidan ka san waye ba ka san waye kaza wato za a yi mamaki saboda inda a ce za a yi gan shi yana bida da kansa ba wanda zai ce ya me ya bida yanzu wani ya taho daga Iran kuma dan Shi'a sai kai mamaki ka gan shi daga Iran kuma dan Shi'a amma in ya zo daga Iran Tehran ce sunni sai kai ta mamaki kai sunni ne kuma a tahiran kake rayuwa ya ce a can nake rayuwa amma an gallaza mana fa ba fa a kyale mu ko sallah ko masallaci mu gina ba kai mamakinsa daga bi'ar da ya fito amma kuma ka gan shi shi bi'a tana tana tasiri shi yasa a wancan lokacin da aka samu rikici tsakanin mutanen sham da mutanen iraki bangaren sayyidina ali bangaren sayyidina muawiya mutanen iraki duk waɗanda suka taso daga baya sai zamana yanta mutum ali ne saboda sun taso iyayensu haka suka gansu kakanninsu haka suka gansu sun ji labarin yaƙe-yaƙen da iyayen suka yi akan bawa ali ali radiyallahu ta'ala anhu goyen baya don haka idan wani ya taso cikin iraki a lokacin da tashayyo ga ali ba za ka yi mamaki ba haka nan mutanen sham sun taso karkashin mulkin muawiya muawiya Allah ya bashi jarunta ya bashi karamci mutum ne jarimi kuma karimi mai yawan kyauta bai da ruwa saboda haka mutanen sham suka bashi goyen baya suka tsaya tare da shi duk wanda suka taso a cikin wannan bi'ar sai ya zama da sun taso da san shi to a wancan lokacin da ba za ka yi mamaki ba don kaga mutumin sham ya fito daga cikin waɗanda suke matsanancin san ali yana ma kuma gaba da waɗanda ba sa san shi ko suke ƙinsa saboda bi'ar da ta ne shi haka take ba ta canza ba ta canza shi ko ta taso da shi akan haka albasra a wancan lokaci garin basra cikin iraki a nan ne su gailanu dimashki wani wani katafaren dan bid'a da yake da aqidar qadar yana cewa babu wata kaddara ta Allah komai kawai ka gani sabo ne fil mutum dan adam shi yake kirkirar kayansa Allah ma bai san zai yi ba sai yayi Allah gane cewa ashe kaza zaka yi saboda ka sai zama na al-basra a wancan lokaci taglibil qadar rababbaka take yi amma da aqidar kaddara aqidar aqidar kore kaddara shi yasa Ali ibn al-Madini yake cewa da a ce zan bar harisan mutanen Basra saboda suna da aqidar qadar ko kuma umman harisan mutanen Kufa saboda suna da aqidar tashayyu ga Ali yace to da la fasadatil kutub da littafan namu na hadisan da sai su rushe zai zama babu su saboda waɗannan sun taso akan wannan ba su san kome ba sai wannan shi yasa ake wa mutum uzuri da wannan cewa ga inda ya taso don haka abin shi a hankali abin shi a hankali abin da ya bude ido a kansa kenan to duk wanda yana nuna maka cewa ɗabi'ar ɗan adam takan tasirantu da abubuwan da take gani ko take rayuwa a ciki ko wata tarbiyya da ta samu to dole wannan idan kana yi wa mutane in ka ga abu ne wanda yake mara kyau kana kokarin musamman abin da ya shafi aqida abin da ya shafi addini kana kokarin ganar da mutane ka duba inda ya taso to sai ka ba shi uzuri ka bi shi a hankali abin da ya tashi ya saba da shi kenan don haka canza masa abu cikin gaggawa abu ne mai dan wahala kana yi cikin hikima kuma kana masa addu'a Allah subhanahu wataala ya ganar da shi ماذا يجي فنقل الطبائع عن مقتضياتها مقتضياتها غير مستحيل أتنزع ɗabi'a daga yanayinta abu ne ba ba mustahili ba ba abu ne da ba zai yiwu ba ghaira anna hadha al-intiqal qad yakunu da'ifan wannan canjin zai iya yiwa amma ya zo da rauni zai iya a samu canjin amma canjin ya zo da rauni fa ya'udu al-'abdu ila tab'ihi bi adna ba'is dan dalili kankani sai koma mutum sai mutum koma ɗabi'arsa ta farko ana iya samun canji a irin wannan mutum ga ɗabi'arsa ya samu ya canza amma dan kankanin abu yana iya mai da shi ruwa saboda canjin mai rauni ne bai bai yi karfi ba shi yasa aka ce wanda ya musulunta ake bin shi a hankali ba zai shiga musulunci ba a lokaci daya ka rika zana masa abubuwa to yanzu tunda ka musulunta za ka rika yin kaza za ka rika yin kaza akwai kiyamun lailifa ana yin sa akwai lokaci guda so kake kamar da shi wali ba zai yiwu ba wani malaminmu yana gaya mana ya ce akwai masu shiga da awa cikin garuruwan da ma'aikata 'yan philippines da suke zuwa saudiya aiki sukan shiga su yi musu da'awa suna nuna musu kiristoci ne suna nuna musu musulunci to da yawa suna musulunta sai aka yi sa'a wani ya shiga wata ma'aikata a tara masa su ya musu wa'azi sai da suka karɓi musulunci ba su guda aka gama kawai sai je shirya da wanzami cewa za a kai su a musu kaciya tun da duk ba su da kaciya eh wai ai tun da sun shiga musulunci bai kamata su zauna ba kaciya saboda haka ya zubo su a bos aka taho ba su san inda za a ba ana ta tambaya ana tambaya har da direba ya ce ai gashi gashi ai ana tsayawa boss din duk suka watsi ba wanda ya dawo to kaga in ba ai sa'a ba duk wasu sun koma ruwa kenan maimakon ya bi su da karatu da karantarwa a hankali a hankali a lokaci guda so yake su zama kamar shi ba zai yi ba to saboda ka canjin zai iya zuwa amma da rauni fa ya'udu al'abdu ila tab'ihi bi adna ba'ithin dan abu kankani sai mai da shi dabi'arsa wa qad yakunu qawiyan walakin lam yantaqil at-tab'u intiqalan tamman zai iya zama canjin dabi'ar ta karfinta amma bai ta gama cika ba fa qad yaqulu ya'udu ila tab'ihi idha qawiya al-ba'ith washtad to shi ma duk da cewa canjin ya yi ƙarfi amma bai gama cika ba to shi ma zai iya komawa ga ɗabi'arsa ta farko idan aka samu wani ƙwaƙwaran dalili aka samu wani dalili ƙwaƙwara mai ƙarfi mai tsanani sai ya canza shi yasa za su tafi wa'azin maguzawa ko suke wa wanda ba musulmi ba wa'azi to sani ba daga mutum ya musulunta bane shikenan a yi ta cewa kaza kaza kaza kaza kaza kaza akwai waɗanda suka musulunta suka ce wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam su sallah su guda biyu za su rikai kawai annabi ce ku zo ku shiga musulunci kace su da sharadi salloli biyar sun yawa amma dai za su iya yin biyu sallah biyu ban san wacce suka zaba a zadda la'asar ce ko amma dai biyu za su iya annabi ce ku musulunta sabai suka ce ya rasulullahi ce in suka musulunta za su ji dandanan sallar za su za su saboda ka sai su zo daga ba suka musulunta su fi kama sallah amma akan wannan ka ce ka ka kun ga sallah biyar Allah ya ce ko ku karba duka udkhulu fi silmi kaffa sai ku shiga musulunci duka ko ku fasa to kaga kaga ba hikima amma da yake ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba haka yake da zafin kai ba yace su shiga sahabbai suka ce har sahabbai suka ce za su wani yace zai musulunta amma ba zai iya barin shan giya ba ce gaskiya zai musulunta amma ba zai iya daina shan giya ba shi ya riga ta zama jikinsa in za a karbe shi aka zai shiga to kaga ba za ka tsaya ka kafe ba ka ce kaga musuluncin nan ba shi zai maka gata ba kai za ka yi masa ba in ka ga za ka shiga ka bi musulunci sau da kafa ka shigo in ba za ka iya baka magabanka ba daidai ba ne la'ani hadiyar Allah bi ka rajulun wahidan khairun laka min hururin na'am ɗayan nan ya samu ya shiga musulunci ko da ya shiga haka a kaikaice inna salata tanha anil fashai wal munkar sai kaga wata rana cewa ya rasulullahi wanda yana sata annabi ya ce yana zuwa masallaci muna sallah da shi suka ce annabi ce sallar za ta hana shi za ta sa ya daina ya shiga musuluncin ya ji zaɗin musulunci shi da kansa zai rika mamakin kansa cewai fani ne da na cewai ba zan iya sai zana mamakin kansa saboda haka wani zai iya samun canjin da ƙarfi amma wani ƙarfin abu in ya zo kuma sai balle shi ya koma inda yake faƙad ya odu ila tabi'i idan kawai alba'is wa shtadda wa kad ya stahkimu lintiqal bi haythu yastahdithu sahibuhu tab'an thaniyan canjin zai iya zama ya kankama ya cika kaga mutum ya samu wata ɗabi'a ta biyu ba wacce yake da ita farko ba fa hakaza fa hada la kadu yaudu ila tabihi alladhi intaqala an wannan da wahala ya koma ɗabi'arsa ta farko wannan shine irin imanin da ya lulluɓe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da suka tashi a cikin sa na jahiliya da suka shiga musulunci sai ya zanto sun samu canji gaba daya Herakl da ya tambaye Abu Sufyan cewa shin sahabbansa yake tambayar Abu Sufyan game da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa suna fita daga addinin sa saboda saboda fushi saboda an fusata su sukan fita sai Abu Sufyan ya ce a'a ba wanda ya taba fita yace to haka imani yake idan hasken sa ya mamaye zuciya yana da wuya wanda hasken ya ba mai zuciyarsa dan wani abu ko an bata bata masa ko an bakanta masa yasa ya bari zai wahala to wannan ita ce dajiyar da ibnu kabi yayi dan ya ya ƙara fashin baki akan at-tasabbur cewa tasabbur shine koyan hakuri ka matsawa kanka ka koyi hakuri duk dacin sa to sannan zai zo ya magana akan al-istibar menene al-istibar menene kuma al-musabara wanda ita ce matashiyar karatunmu bayan azumi insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh